بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai alfarma zawiyan shi malam ɗan umma da ke kan titin malam goje a cikin garin bauchi yau muna rana ta alhamis hudu ga watan ramadana hijiran ma'aiki annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai a wanda ya daidai da tara ga watan biyar 2019 miladiyar annabi isa alaihi salam muna cikin surat ibrahim alaihi salam aya ta ashirin da hudu ashirin da uku na'am allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara kaifa daraballahu matsalan كلمة طيبة كشجرة طيبة نسلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكروا وما لم يجاروا جمل نعم تو الحمد لله Allah na cewa mu a warshin na tsammanin wajen mai aya ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala na cewa alam tara kaifa garaban lawu alamtara shin ba ka gani ne ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ko kuma alamtara shin su kafiran duniya ba su gani ne kaifa daraballahu masalan yaya Allah ya rubuta ya buga wata irin misali kaifa daraballahu masalan alamtar kaifa daraballahu masalan kalimatan ko wata irin kalma Allah ya buga misali da wata irin kalma ɗai batan wanda take kalman mai daɗi ce ko tsarkakakkiya ce nan ce a ɗai ba tana ɗaukan ma'anar mai daɗi ko mai tsarki alamtar kai fadar Allah masalan kalmatan ɗai batan ka shajaratin ɗai batin ita wannan kalma ɗin ka shajaratin kamar wata bishiya ce ɗayyibatin wanda take mai daɗin abinci wanda kowa ya zo gindinta zai sha inuwa ga kuma 'ya'yanta na da daɗin ci to haka wannan kalma da Allah ya buga misalin ta take ka san bishiya mai daɗin abinci to duk wanda ya zo ƙasa gindin wannan bishiyar sai ka gana sha'awan ya tsinki wannan 'ya'yan bishiyar ya ci kai ko da wucewa ma ya zo yi in dai bishiyar ɗayyibatan ɗin yawa كشجرة طيبة أصلها في السماء كو أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها وتوري جيجيوينتا jijiyoyin wannan bishiya mai ‘ya'ya mai daɗi ɗin sabitin yana tabbatacce a cikin ƙasa ya kama ƙasa e ya kama ƙasa asuluwa sabitu wa faru'uha reshenta kuma fis sama'i yana sama wannan bishiya aka ce kamar misalin Allah ya buga misali ne aka ce kamar misali a dabino ita dabino wato shajaratin ne ɗayyibacin bishiya ce mai daɗi kowa na ta san 'ya'yan dabino ga kuma irin sinadarin da take bayarwa a jiki eh gashi kuma asaluha sabitun re a jijiyoyinta a tabbace yake a ƙasa yanzu ya kaga iska ya taso ya kama bishiyan kuka ya kare ta ƙasa amma ta ga bishiya dabino kamar bulala amma tana tsaye tsar ko ba ta yake faruwa ba da biya da ita mai asaluha sabitun reshi a jijiyoyinta a tabbace yake a ƙasa wa farko reshen ta kuma fi sama'i yana sama kaga ita dabino ba wani ma resha take ko reshe take da shi irin shauran bishiya yanzu iska ya zo ya kama bishiyan ɗorawa wanda kaurinsa ya fi tebur ɗin nan namu na tafsiri ya ciro jijiyar ta kare ta ƙasa amma kaga dabino kamar bulala tana tsaye ya kama kuka ya kare ta ya kama rini ya kare ta amma bishiyar dabino kamar bulala tana nan tsir a tsaye to haka Allah ya ce haka misalin kalma take mai kyau a gurin Allah haka misalin la ilaha illallah yake tabbatacciya ce kalma ce wanda ka faɗe ta tasirin tunanin a gurin ubangiji kamar yadda hadisi ya zo malamin karanta hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah to la ilaha illallah ya ce tashi kamar fuffike da ta yi fuffike ta tashi ta je za ta tsaya a gaban zaki da ta je gaban Allah ta tarawa tana girgiza tana girgiza Allah ya ce mata ke wannan kalma nutsu mana ta ce ba dan nutsu ba yayi na ci ka gafarta mun wanda ya faɗe to kaga kalma ce wanda take matabbaciya daga ƙasa ta kan tashi a tsaye sai ta je hararan halaran Allah subhanahu wataala tabiya da haka shajaratin tayyibatun asluha sabitun wa far'uha fis samai kuma reshen tana sama inda ma dabino tuti ukulaha kullahiri bi izini rabbiha tuti ukulaha tana ba da abinci da ake ji daga jikinta ma'ana tana ba da ƴaƴanta ana ci kullahiri kowane shekara tuti ukulaha kullahiri bi izini rabbiha da izinin ubangijinta wa yadribu Allahu lamsala linnasi Allah yana buga irin wannan misali wa mutane la'allahum yatazakkaruna don su su wa'aztu su gane me ake nufi su biya da aka wannan Allah na gwada mana kamar misalin wato gaskiya ne kamar misalin ta da ƙarya kamar misalin gaskiya ne da ƙarya dama malam bahaushe ma yake yana cewa a ita ƙarya wato fure take ko ba ta yaya amma ita gaskiya to madawwamiya ne ko da ana ganin ta ba ta da ƙarfin komai ita madawwamiya ne tafiya da haka haka kalma take mai kyau a gurin Allah haka magana yake mai kyau a gurin Allah haka aiki yake mai kyau a gurin Allah dawwamamme ne yadda kaga bishiyar dabino yawa duk tarin ƙarya duk tarin ƙarya idan Allah ya zo rusha ta lokaci guda yana kaga ta rushe amma gaskiya ko mun kashin ta tana nan a dawwame ba mun cewa ɗaya daga cikin malumin mu Allah ya ƙara masa tsawon kwana da lafiya ashe gwani mu'allim shehu mai ashafa masoyin annan muhammadu malam shehu mai ashafa yakan ce yadda za ka gane ƙarya wato shirme ne ba ta da wani tasiri ya ce yanzu ka duba malaman nan da suka yi ahalari irin su ƙawa'idi irin su risala irin su iziya kullum sayan iziya ake a kasuwa kullum sayan risala ake a kasuwa kullum sayan alayi ake a kasuwa amma wa'inda suka yi littafin su na ƙayyawa biyawa sai kun je aiki na jama'a dinga raba muku littafin kyauta tafiya da Allah mai bai zure ta ba kyauta ake ba wa mutane amma ya ga mutum ya zo gida ko ya jefar da ita tafiya da Allah bai zure ita ba amma wa'innan masu alayi wani ma ya fi shekara dubu da mutuwa amma sabila da yayi abin dan Allah ne kullum ɗab'anta ta ke kai wani ma amma ɗab'antansa na bugan littafin ma ko kanawa nan da raka samu wani ma ba mamakin yake maka shi a jikin alari ma jarinsa ta tsaya ya gomo a tajiri a fannin sai da littafi kar kai mamaki har yanzu ka je ka bugo alari kakki mai kyau in ka kai ta kasuwan firmi ya yi warwa san sayanta su biya da akwai yadda Allah cikin ta haka risala haka iziya haka ishmawu wa'inda littattafai da ake ce mana wai littattafan yan bid'a din ne amma littattafan ƙarya kyauta ma ake raba ta in kaje aikin haji amma da yake ƙarya ne sai kaga ba ta karbuwa ba ta karbuwa su koyin ta sun yi littafin su dan Allah sun baro Allah sai da aka to haka kalma ne kyau take eh kamar sai shajaratin ضرب الله ألم تر أن الله كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هك كلمة من كيو تكي هك أيكي من كيو تكي يذكر دوبا كورا شأن مولد أن محمد yanda aka dinga shiga gidan riwa ga ce maulidi ƙirya ne bid'a ne kaza kaza amma da yake abin na Allah ne sai ka je ka shiga ungurumin daji ungurumin daji ba daga fulani ana maulidin annan mahmud wa ya kai wurin amma yanzu ɗan siyasa inda ya taro a anguwan dawaki ko a malam goji ko a winki ko ba ka malam tala sai ya nemi wasu wai sunan sunan soyi ko sa na wurin da wasu suwaye na wurin an san ce doron ke rike fada dan sai kujera da dan sai kaza he ya jihunsa da ya ta motsa kuma kaga wasu masu zo suna neman su kare taron da da ba taron Allah bane amma maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake dan Allah ne eh ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa farquha fis sama haka da kaga maulidin shugaba annabi Muhammadu ana yin ta a can cikin daji ana yin ta a gari ana yin ta a cikin gidaje kuma abun mamaki shi wanda zai shirya maulidin shi fa zai ce kudin safa ya yi duk abin da za ka yi a guri da kake gani a wuri dai masoya annabi wanda za su dan bashi gudumawa su kawo amma da yake abu ne dan Allah kana ganin yadda maulidi kullum yake bunƙasa kullum maulidi bunƙasa yake masoya annabi ya karewa su sallallahu alaihi wasallam kai kanka yasa a garin nan cikin gamuwa kawai ba kai saka faɗi adadin maulidin da ake a kullum ba amma da aikin yan siyasa ne ba za su kai labari to Allah ya ƙara mana san annabi Muhammad Allah ya sa al'armar mu ya zamo dan Allah nake yin na
تؤتي أكلها من بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة كبيسة كشجرة كبيسة تسحب من فوق الأرض من فوق الأرض ما لها من قرار الله أكبر ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة nujisit min fauki na rabi ma laha min kare ko to Allah ya ce ita kuma ƙarya wa masali kalimatin hadisatin ita kuma kalma wanda take mummuna mummunan kalma to ka shajaratin kaman wata irin bishiya ce kabisatin wanda take mummunan bishiya ujisit min fauki na rabi wanda aka ɗan durƙusar da ita akan ƙasa wanda jijiyanta ba wani ya kama ƙasa ba ne uji sabbin fokilari lumala halin karari Allah ya ce ba ta da wani matabbata iska na zuwa ko shi kaga ya ɗibe ta sai watsar da ita amma duk kalma mai muni to ba ta da tasiri ƙarya ba ta da tasiri makirci ba ta da tasiri ko da ta yi tasirin ta kai ƙarshe kan me shi za ta koma shi ya tafi masa illa wanda ya makirce haka da ka ga hasada ba ta da wani tasiri da ga mutum ce ta hasada ma wani bawan Allah ya ta zagin sai ta zagin sa shi kuma ba Allah ga ya gare yake shi ko kullum a cikin mene kunci da bakin ciki kuma ya ishe mu ishara idan mutum yana yin abu dan Allah sai ka ga wanda bai ma san ka ba bai ma san labarin ka ba ya kaji ya je ko yana yaban ka kai kuma ba kai ka faɗa ba amma wanda yake so a yabe shi kuma yake ba dan Allah bane shi kuma yake je zagin sa ake to yasa komai inda aikin Allah ne yake so mutum ya yi shi dan Allah ita ƙarya haka take fure take ba ta ya'ya kamar bishiya ce wanda take malamai sukan ce wato uji ta min kwakilan nan sukan ce kaman kamasali kamar sarda shajaratin khabisatin din nan sukan ce kaman daman dutse an san daman dutse ba san wani abu mai yaɗo kaman ka san akwai kabewa na yi waɗo ne ko da kabewa da menene kaman wannan abun da yanzu ake yawan shan nan kankana shi ma yaɗo yake ko amma diya ɗan sannan idan ka kama ainihin jijiyan ka ba tun bikiwa dai ba to akwai dama dutse wani abu ne mai ɗaci wanda idan tsaban ɗacinsa idan ka zo ka ɗauke shi da za ka samu randan ruwa mai sanyi ka sa ɗan jijiyansa a gindin wajen duk ruwan ya zama mai ɗaci eh yawa ana wasu suna ce masa guna ko to shi ma yakan yi haɗu to malamai suka ce kaman guna ne kamar yanzu misali ita kalma mai kyau da aiki mai kyau don Allah kamar misalin bishiyan dabino duk iska da kaga ya bar dabino don wuya kaga an yi iska da dama ya karya dabino sai dai ya yanke ma wuyanta amma ba wai cicciko ta daga ƙasa jijiyar ta fita ba to haka misalin gaskiya yake da abu dan Allah amma abu idan ƙarya ne to ɗaya yake da kankana duk da malaman ba su buga abu da kankana ba dan kankana abu ne da ake ci sai suka buga suka ce kalhanzalati kamar duman dutse wannan mai ɗacin dai ya ɓoye ma mai ko'ina amma gindinsa da za ka sa ya tsanka ko inda ya tsanka dai rika jijiyar ka cire ko ya ga ya fita bai da wani malamin kararin bai da wani matabbata to haka makirci take makirci ba ta tasiri ƙarya ba ta tasiri lokacin da fiƙoƙin ƙarya idan suka taso dama qur'ani na ce ja alhaqu wa zaqal batil innal batila kana zahuka yawa gaskiya ya zo ƙarya ya gushe dama ƙarya mai gushewa ne bai da tasiri sabila da haka yanzu ka lura ko mutum ne aka ce ya zo da dai aka daure ya zo ya ta zagin ka ka masa shiru to ya fi ka bakin ciki ina fatan an gane karatu sabiya da zai ɗauka ta ɗauke shi ma mahaukaci ka duba mana wani sa'in mutum da ne zo ya samu wani mutum mai mutunci ta zagin sa bai ce masa komai ba to da wani kuma zai zo ya ba shi hakuri zai koma zagin wannan sabiya da yana neman dama a masa magana amma da duka wajen kuma da a matsa shiru to ya yi muku ma ƙarshe na mahaukata ya ce ai mu da fuka ne duka zauna nan yi ka lura da kyau ai annabi ya ba mu magani sallallahu alaihi wasallam kuma wani malamin filosofa ma na cewa wai idan jahili ya zo in jahili ya zo zai maka jahilci ya ce to karka yadda ka sauko daga matsayinka na educated man yawa kana mai ilimi karke ta ka sauko yace idan ka sauko daga matsayinka a matsayinka na mai ilimi yace ka dawo matsayinsa na jahili yace to zai bitin ɗinka sabila da abin da zai gaya maka na jahilci kai ba za ka yi gaya masa amma kawai sai ka masa shiru shine wani malami yake wani baiti yana cewa iza na daka safihu to fala jibu idan wawa ya maka jahilci yace karka amsa masa yace domin amsa masan shine ka masa shiru ya ce to ka mai da shi mahaukaci ke to ya kaga shi duk abin da ya faɗan gashi shi ya ce ya ta faɗan maka munanan magana ya ta faɗa maka shirin da ka yi tabiya da annabi ya ce idan wa inna muru'un shata maka wa ayyaraka to fada'au fala ta ayyuru annabi ya ce idan mutum ya zage kai aibanta ka ya ce kai kar ka zage shi ka bar shi annabi ya ce fala ta ayyuru kar ka aibanta shi shi bima kana fihi da abin da shi yake ciki ko da shi ya gaya maka abin da kai ba matsayinka bane da ka rabu da shi to duk sa'in da ya ganka kuma ya ya sun koyar da kai tabiya da ka riga ka masa aikin masu ilimi to Allah ya sa mu cika da imani tabiya da aka kalma ta ƙarya rushashiya ne da aka gabata tasiri yanzu misali mun lura a garin nan akwai wanda suka fito gidan rediyo gidan tv an fi shekara biyar ana sa su kullum suna ce ma maulidi bid'a ne bid'a ne amma maulidi kullum da ne ke tabi'a da abu ne da Allah ana ce zikiri bid'a ne bid'a ne kuma kullum la ilaha illallah wai karewa take kullum ya bude zawiyoyi ake tabi'a da Umar rakan kukura ta rauna ajaba min faili zan ila imamin nijaba shehu rai radiyallahu anhu ya ce a wani lokaci da ku yi mamaki kwararan wannan faila da gati ta gwar ta mamaye ko ina da zikirin Allah to Allah ya kara mana san annabi Muhammad na'am يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله أكبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا Allah yana tabbatar da wanda suka yi imani na gaskiya da me yake tabbatar da su bil qawli sabiti da magana wanda yake zance wanda yake matabbaciya matabbaciyan zance Allah yake tabbatar da wanda suka yi imani bil qawli sabiti fil hayati dunya a wannan rayuwar duniya wa fil akhirah haka ma a lahira haka Allah yake tabbatar da su akan zance wanda take furici wanda take matabbaciya menene furici wanda take matabbaciya ita ce faɗin la ilaha illallahu sallallahu alaihi wasallam wannan ita ne kaulin sabiti duk wani mai imani na gaskiya da kaga a duniya damuwarsa kenan zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah to mutuwa ko in ta zo sai kaga ta same shi a kai shine Allah yake ce fil hayatid duniya tun a duniyan nan da kaga ma abuta la ilaha illallah aikin su kenan la ilaha illallah la ilaha illallah a garin nan aka zo aka dinga cewa rike calibi bid'a ne indiyawa ne suke fara yi masu addinin buda su suke yi kaza kaza amma an daina sai da calibi ko jiya ma a nan zawiyan mu ma wasu masu calibi ko yau ne su uku muka sha ruwa tare da su kowa da tarin calibinsa suna sayarwa masoya manzan Allah kuma su kansu ma 'yan bokon da ake neman rudar da su din ma sun gane cewa in baka rike calibin ba to wala ba za ka iya zikirin ba in baka rike calibin ba ba za ka iya zikirin ba su biya da aka kaga ashe wato wa masali kalimatin kabisatin ka shajaratin kabisatin kallama wanda take mummuna kamar mummunan bishiya ne ko wata tsiro ne ba ta da tasiri kaga an gama maganar calbi ya biya wuce kuma ana ci gaba da sai da calbi sabiya da ita calbi abu ne na dan Allah to yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya Allah yana tabbatar da wanda suka yi imani yana tabbatar da su da zance wanda take tabbaciya tun a wannan duniya fil hayati dunya wa fil akhirah haka ma a lahira shine hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa ala ahli la ilaha illallah wa shakin fil mauti wala fil nushuri ولا في القبور كأني أنظر إليهم يوم القيامة يمكتون ترابا من رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب بكين تكي كما أبو تعالى لا إله إلا الله a lokacin da ake watsa takarda a filin kiyama su ba su bakin ciki haka lokacin da suka shiga kabari su ba su bakin ciki ma abuta la ilaha illallah annabi ya ce haka lokacin da aka busa ƙaho aka taso a je filin kiyama annabi ya ce kai kamar ni ina ganin ma abuta la ilaha illallah lokacin da za su tashi da kabarin su suna kakkada ƙasa daga kayukan su suna cewa mun gode Allah da ya tafiyar da bakin ciki gare mu to kaga mu mun gode Allah akan la ilaha illallah ake ce mana maukata kuma yin hakan ma sunna ne domin me annabi ya ce uskurullah hatta ya kunu munafiku a wani ruwayan yana ce hatta ya kunu munafikuna innakum majnun ku faɗi la ilaha illallah wa har munafikai ce ku ma wakata ne ku faɗi la ilaha illallah har munafikai ce ku ma wakata ne wata rana wani bawan Allah mun taba bashi wannan hadisi muka ce ibnu kasir ne ya kawo hadisin bayan ma abu malaman hadisi da yawa sun rawaita muka ce ibnu kasir kuma ibnu kasir an sani ba salafi ne almajiri ibnu taymiya ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirinsa kuma ya ce hadisi ne ingantacce sai wani bawan Allah muka gaya masa hadisin shi kuma dan neman kwakwaf ne sai ya je samu wani malamin sa daga cikin wanda suke ce zikiri bid'a ne yace gashi an ce wai wani ya ce akwai hadisi annabi ya ce a ta zikiri har a ce masu zikirin mahaukata ne su kuma ya ce wanda za ce musu munafukai ne sai ya ce ai hadisin ƙarya ne ce hadisin ƙarya ya ce ai ya ce akwai littafi fa sai ya dawo ya tambaya muka ce ai ga littafin ne ya ce a ƙarya ne aka ba shi littafin aka sa masa alama tun safe ya je gidansa ta sallan asbahi ya je masa makin ya same shi wai suna karatu ya zauna ya ce to malam ga littafin ne ya ce to ai ka tsaya dan je in ƙarya ya ce a he ya karanta shi ya ja larabcin ya karanta masa kawai abin da yake so ya ji kenan ya ki ya to suka taso daga wajen da yake bada karatu ya zo ya shiga gidansa ya zauna har sha biyu rana yana zaune ya ce in kwana da ya fito ya gwada masa Allah ya sa mu cika da imani sabila da haka daga nan ya gane yake cewa lallai wannan akwai son zuciya cikin lamarin wata rana ya tafi umara ya dawo ya zo ya samu hankuwansa ana ta zikiri ya ce wallahi a ƙaba ya roƙi Allah ya ce Allah ya tada masu zikiri a unguwarsu shi tun da ya ga wannan hadisi yadda ya dawo ko ya samu ana zikiri ya ce wallahi addu'a sa ne Allah ya karba ta ba kaga daga nan ba wani wanda zai ce masa zikiri bid'a ne to Allah ya sa mu cika da imani sabila da haka yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin Allah yana batar da azzalimai amma duk wanda ya zama mutumin kirki to Allah yakan dawwamar da shi akan tabbatacciyar kalma ita ce la ilaha illallah yawa kuma ita ne abun faɗan mu ba na mun cewa wata rana mun taɓa wani tafiya mun dawo daga Katsina muka zo Kano cikin dare muka shiga mota da mu zo Bauchi direba yana gudu da yawa wani dan uwa bawan Allah abokin ya gudu baki yace mu direba direba kai gudu dukkan gudu da za ka yi muna tare da Allah domin taron zikiri muka fito ba da mu faɗi ba ashe akwai wani babban wani ko soja ne wani dai mai damara ne haka a cikin mota tun daga nan ya dinga ganin girman mu har hadiya ma ya kawo da aka zo aka sauke shi a wajen kwanan babal din har hadiya ma ya kawo ya ya bayar tafiya da ya fahimci mutanen Allah tafiya ka ga yusabbitul lahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah yawa to mun dan uwa din cewa zikiri muka fito muna tare da Allah duk gudu da zaka yi kai gudun ka kawai kaga an tabbatar da mu ba wai cewa an fito siyasa ko an fito a wani kwallo da shawararsu ne zikiri ya ce muka fito idan haka mun mun gode Allah wa yalillahu zalimi Allah yana fatar da azzalimai wa yaf'alillahu ma yasha'u Allah kuma yana aikata abin da ya ga dama inna rabbaka fa'alu lima yuridu ubangiji mai aikata abin da yake so ne kuma ma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba abin da muke so ne yake yiwa ba sai abin da Allah mahalicci ya so shi ne yake yi wa na ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وآلوا قومهم دار البوار
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار دار البوار كان ɗauki muryan karatun malam illa da ka shi yana gidan imamu hafsu ne ni kuma ina gidan wato imamu nafi na warshi ne ta sabiya da haka a wannan magana da Allah ya ce sabbitin lalata zina amunu filayati dune a bilkauli sabitu filayati dune wasu malamai sun fassara shi da cewa shi ne wato kalmar nan ta la ilaha illallah kuma ita ne maganan nan da hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idan ɗayanku ya zo zai mutu yake cewa ku laƙana masa wato kalman shahada hadisin nan da akrajahu muslim an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imamu muslim ya fitar da wannan hadisi ta gurin abu huraira annabi siran Allah tabbata gare shi yace laqinu mautakum ku laƙana wa matautunku la ilaha illallah wato idan mutum ya zo dai mutu aka fahimci dai mutu ne to alaƙana masa la ilaha illallah kaga a lokacin kowa ya zo mu zakir amma mukan da aka koya mana ma zikirin ma mukan ba insha Allah ba ma alaƙana mana ba da mu tai kamar yadda muka ga bayin Allah da yawa sun mutu suna la ilaha illallah ya ishe mu ishara karatun nan da ake ta turawa wani bawan Allah ɗan sakkwatan nan wanda shi dokto ne wanda labari ne sahihiyar labari gashi nan muna da shi a waya ya ce shi dokto ne a ya sani kuma shi dinnan dan tafiya ne na wato masu cewa zikiri bid'a ne ya ce an ce musu kuma ma hasali ma an ce su masu la ilaha illallah nan ma'ana yan dariƙa ana ce musu ma mushrikai ne amma ya ce wallahi ya ga yan dariƙa sun mutu a gabansa sun fi a kirga duk wanda zai mutu ya kan mutu ne da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ne wata rana abin ya dame shi kuma yadda muka sani wasu da yawa sun ji wannan karatu wanda kuma ba su ji suna bukata da a tura musu yawa ya ce wata rana sai ya tashi je samu malamin su yake tambayarsa cewa shin kan ɗan ɗariƙan nan mushrikai ne ko musulmai ne ya ce masa mushrikai ne mushrikai ne ya ce ya ce to ya kuma rage suna mutuwa da la ilaha illallah sai gagara ba sha musa ya je kun wani malamin su ma haka ya ce shi ya ce lallai in bida ne mushrikai ne ya ce to ya rage suna mutuwa da la ilaha illallah ba sakkoce ne ga muryarsa nan kana ji yana faɗa ya ce wallahi shi a gabansa yan ɗarika sun mutu da yawa wallahi da la ilaha illallah suke mutuwa sai da Allah ba azzalimi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum da ya rayu ne mutum da ya mutu ne akan abin da ya rayu akai kuma da a tashe shi ne akan abin da ya mutu akai kuma da a masa hisabi akan abin da ya mutu akai sai da alaka ga Allah ne yana gaya mana yana tabbatar da wanda suka yi imani yana tabbatar da su da tabbatacciyar kalma ita ce la ilaha illallah sai da alaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum da ya mutu kulakana masa la ilaha illallah wannan imamu muslim shi ya roƙi na hadisi a kitabil janaizi باب تلقين الموتى لا إله إلا الله قال نووي في شريه إمام نووي يا فدا شريه ديه مسلم yace kaulu sallallahu alaihi wasallam abinda annabi yake nufi da yace lakinu mautakum la ilaha illallah ku lakana wa matattabu la ilaha illallah idan da ma ka fanci mutum da ya mutu to ana so a zo a gewaye shi ne a dinga ce la ilaha illallah la ilaha a dinga a hankali أنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت كذا وني يتشي مسا كتشي لا إله إلا الله سبيلا أوك تنين أون مويا تنعالي ينا كم وني غداني بحقي سبيلا أوك تن ملائكو سندو ga kuma shedan ya zo kuma an ce kamar da ya zo cikin wani hadisi idan mutum bai mutu Allah yakan jarabe shi da kishin ruwa to shedan yakan zo da koko yana ce karka faɗi wannan kalma ga ruwa dan baka ka sha karka faɗi wannan kalma da yaji yana kallon su shi yasa ake so mutum ya rike Allah sosai idan mutum ya rike Allah sosai to mala'ikun rama ma irin mala'ikun da Allah zai saukar masa ma wani bawan Allah in zai rasu to shi dan ma ba zai samu ikon zuwa wurin ba domin Qur'ani ya gaya mana cewa duk wanda suka rike Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تكافوا ولا تازنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله يأتي حقيقة إن الذين قالوا ربنا الله حقيقة وإن سكتي الله ني أبنجي ثم استقاموا سنن سكي استقامة سكت أيا أكن الله نن سكي ريكي شبا واسا تسائل نسك زو متوا تتنزل عليهم الملائكة ملائكو داس سوكو ملائكة الله يأتي ملائكو داس تسوكا وجه متوانسا باوان الله ني دي متو سيكا ملائكو سنشكا أنقوا kamar yadda an sha gani wani wali ya ce ka ga mala'iku suna ta sauka annan ba ƙarya idan ka duba wannan littafin a rijalun wa nisa'un haula rasul sallallahu alaihi wasallam da aka ga akwai sahabin da ya zo rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce san da mala'iku sama da dubu goma suka sauka kuma ba su taɓa sauka kan ƙasa ba tun da suke domin girmama karɓar ran wannan bawan Allah sai ya lakin idan mutum ya rike Allah kar wani ya je ya je mun ce wai mala'iku suna sauka to qur'ani ne ya faɗa ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku da ta sauka ta tanazzalu ta tanazzalu da ta sauka ba su ɗaya ba wai ne rundunar da su sauka wani da su dinga ce masa Allah ta kafu wala ta zo da su ce kar ku ji tsoro kar kai bakin ciki an ce har wani bawan Allah ma da ce ba mutuwar nake ji ba ƴaƴana nake ji ina tunanin kai su ta faɗa tsakaninsu an ce mala'iku da ce ka bari Allah ya ce zai kula da su ba za su yi gaba ba insha Allah wani ya ce to ai ga yara na din kanana ne ina tunanin kula da su ga yanda zamu ce Allah ya ce zai zama cikin rayuwar su kuma ka lura da kyau wanda ya ba Allah da ka ga yanzu misali ga ƴaƴan masu hali da ga kai su makarantar kuɗi kai su daga naziri firamare su zo wani sayin karatun addinin ma malami da ɗauka musu a gida ba a cika ganin ma suna wasa da 'ya'yan talaka na unguwansu ba kai wasu ma hasali ma suna ma irin jiya da irin da nema babu ma gidan talaka a gurin a gama masa dukkan wani gata wai kar ya lalace da yake ba dan Allah wani aka masa wannan shirin ba sai daga babansa ya gama shirya shi sai ya tafi jami'a ya je ya haɗu da abokai 'yan kwaya sai a waye gari ya zamo cikakken ɗan kwaya wanda har babansa ma ya dangana sanin kai shi wani ko koda wajen ne ma kai shi ko da malaysia da ake ta kai mutane da yawa ko wanda aka dawo da su karatun ya gagara ni na san wanda aka dawo da su da yawa sun je ko sun kama shaye-shaye da neman mata to in Allah ka bi sai Allah ya ce a'a ka je shi yasa ga dan talaka ya tashi da sana'arsa bai zama farawo ba bai zama kaza ba su da da babansa ya ba Allah Allah kuma alƙawarin Allah gaskiya ne wayanda ake ganin su ba komai din nan ba su ne komai din a gurin Allah subhanahu wataala su biya da haka da tanazzala alai malaikatu a ce kar ku ji tsoro Allah ta kafu wala ta gani wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adu a ta musu albishin da aljanna da da aka zama ana musu alƙawari to imamu nawawi yace annabi da yace kula kana ma mamatan ku ma'anahu manadarul mautu wanda aka ga alamun mutuwa ne wal muradu ma'ana yace zakkiru la ilaha illallah ku tunatar da shi la ilaha illallah ba zuwa dinga ce masa kace la ilaha illallah ba dan an ce wani zai iya zafin mutuwa ya ce ba dan faɗa ba shi yasa yanke yasa gewaye mutum ya dinga la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ka ga wani bawan Allah ya ambata yaga Allah ya bashi iko in ya faɗa ko su ɗaya kuma malamai suka ce ko da bai faɗa kun ji ba ya faɗa yawa dan da ka ga nutsuwa ya sauka masa kuma yana daga cikin falalan da ake so mutum ya dinga mayu la ilaha illallah sabila da a kamar yadda imamu suyudi din anan ya kawo cewa annabi ya ce a imamu nawawi din ku tunatar da shi ne li takuna akhir kalamihi la ilaha illallah domin karshen maganar sai zamo la ilaha illallah kamar fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah da aljanna duk wanda karshen maganar sai zamo la ilaha illallah ne to ya shiga aljanna to shi yasa ake so mutum alakana masa wannan kalma din kar a yawanta ce masa kar ka faɗa ka faɗa wal amr bi hadha talqin amrun nadbu al'amari ne wanda an zo mustahabi ne an so mutum ya faɗa an so kula kana wa mutum haka kuma ana so baya ga haka a karanta masa surati yasin nan ba ka ji na ji wani malami sai ya ce wai hadisan duka da ifai alhali fa shi aiki da hadisi da ifi ba ko yara mun bane fa ya yi ce ka ishara da in kana so ka san aiki da ifin hadisi duka malaman matsalolin musulun hadis an tafa kan aiki da hadisi da ifi abu ne mai kyau a fannoni guda biyu a fannin wa'azartarwa ko da hadisi mai rauni ne za ta iya jawo mutum ka masa wa'azi da shi kuma an yi ittifaki cewa hadisi mai rauni ya fi fatawan kowane malami a duniya sabila ita hadisi mai rauni magana ne na annabi Muhammad shi wanda ya ruwaici hadisin ne ake zarginsa da ko rashin hadda ko kuma shaziyan hadisi ne ko kuma ba ta zama mutasilin isnadi ba ko kuma ba adali ba ne shi yawa ba adali ba ne yana ɗan baya da kamewa yana ɗan ko shaye-shaye irin wannan zamani namu shi ne fa ake zarginsa ko kuma baya da ƙarfin hadda ana zargin baya da ƙarfin hadda yana ɗan cuccuɗanya wasu maganganu ɗin amma ba wai maganar ne ita kanta ake musunta ba tafiya da haka hadisi ne akwai ruwayan da ya zo mai rauni akan a karanta mutum yasin akwai kuma hadisan da suka zama mai ingatattu ne kuma ko da hadisan dukansu masu rauni ne halal ne aiki da su tafiya da haka in ana karanta yasin mutum mala'ikun rahama da su sauka kuma Allah zai bashi daman cikawa da imani tafiya da haka hadisi ne akan haka tafiya da haka ita wannan la ilaha illallah fida'i ne fansa ne ga barin shiga wuta kamar yadda aka sani kowane shekara mukan faɗi wannan maganar to a nan ma san da shehu radiyallahu a ƙarƙashin wannan aya ya sake kawowa cewa la ilaha illallah kafa dubu saba'in fansa ne ga barin shiga wuta yan uwa sun san mun sha faɗin wannan magana yauwa in kai la ilaha illallah dubu saba'in ka ajiye ta makanka to Allah zai fanshe ka kai la ilaha illallah kafa ɗaya ma ga annabi ya ce man kana akiru kalami la ilaha illallah da aljanna duk wanda ƙarshen magana sai zama la ilaha illallah ne ya shiga aljanna ta biya da aka layi lallahu guda ɗaya ba za ta iya fansan ka gabarin shiga wuta wannan an faɗi saba'in ɗin ne wai lulbu balaga ci don kaiwa mutuka yawwa don kaiwa mutuka kuma Allah yana iya ilhami ma wani bawan Allah ya sanar da shi wani sirri ta biya da haka wannan wani adadi ne wanda in dai mutum ya yi ma kansa ko ma iyaye to Allah zai zamo masa sanadiyar fitansa daga gidan wuta duk zunufin da ya je da shi lahira in dai yana da wannan la ilaha illallah Allah ba zai sa shi a gidan wuta ba yana daga cikin abin da yake zama fansa ga mutum ga barin shiga wuta shine bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mutum zai iya yin kafa dubu goma ya ajiye a ranar lahira za ta zo masa fansa Allah ba zai sa shiga ya shiga wuta ba albarkan wannan bismillahir rahmanir rahim kafa dubu goma yana daga cikin abin da yake zama fansa mutum ranar lahira Allah ba zai sa shi wuta ba akwai a ciki qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad wato daga farkon ta qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ita ma kafa dubu goma shi ma yakan zama fansa wa mutum gabarin shiga wuta saboda haka wa'annan mutum mai iko ya dauki dama mutum da iya ma iyayensa zai iya yi kuma wa kansa zai iya yi kuma ma al'ummar musulmi ma gaba daya kamar yadda muka sani cewa wani bawan Allah ya zamo an ce akwai wani yaro kashifi ne wanda idan ka duba shari'in nan na wanda wani dan ta'aliki da wani mai ihya sunna wa ikmadul bid'a na Shehu Usman bin Fodi ya kawo shi ma wannan hikaya cewa akwai wani yaro kashifi ne Allah ya yaye masa yakan ga mutum azaban da Allah yake yi wa mutane a cikin kabari to wannan yaro da mahaifinsa ta rasu aka ce sai ya ta kuka ya ta kuka sar'ar aka tambaye shi menene ke damunsa bai dai faɗa ba har sai da lokacin da wannan malamin wani malami a zamaninsa ya taɓa yin la ilaha illallah dubu saba'in ɗin ya ce ya ajiye ta fansa ma kansa ranar kiyama sai ya ce to yaron nan an ce yana ganin abubuwan da Allah yake wa mutane a kabari ko dai mahaifiyarsa nan ba ta samu rama ba ne da haka mutumin sai a ransa yake wannan la ilaha illallah dubu saba'in ɗin ya ba da ita kyauta hadiya wa mahaifin wannan yaro sai aka ce ba a samu wani mintoci ba ne aka ga yaron nan murmushi da aka tambaye shi ko sai ce wallahi da mahaifiyana ta ta kasance cikin wani mummunan hali amma yanzu naga Allah ya canja mata ta koma cikin hali wanda yake mai kyau to daga nan malamin ya ce lallai kashafin wannan yaro na gaskiya ne kuma wannan la ilaha illallah nasa dai ajiye hakika Allah ya karbe ta tun daga shi ya fan samu wani sabiya da ake shirya ya sake mata makansa sabiya da haka wannan aya kuma ta da Allah subhanahu wata'ala ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil ayati dunya hadisi ya zo a cikin bukhari ya sayyid bukhari daga bara'u an azib daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce bil qawli sabiti din nan yace nazalat yace ayan ta sauka ne fil azabil qabri a azaban qabri ويقال معنا الله ديتي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآيات الدنيا وفي الآخرة الله دي تبتر دا فدي وانا تكي متبتي فدي ما وإن دسكي إيماني تن الدنيا دا كما لاهرة النبي يتي معنا لاهرة ني شيني أكبري إذا ملائكو سكتو داس تيو متن من ربك وانيني أبنجزنك إن يازمو الدنيا ينا يوم لا إله إلا الله Allah zai ba shi dama fi kuli zai ce rabbi Allahu wa nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa zalika qawluhu azza wa jalla yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil ayati dunya wa fil akhirah yace sahihu muslim kitabul jannati wa sifati na'imiha wa ahliha yace imamu muslim ya kawo hadisi a kitabul jannati da sifanta da kuma ni'imominta yace ko kuma babu nan na armu maqadil mayyit min aljannati ko kuma fadin mazaunin mamaci a cikin aljanna ko kuma a cikin wuta yace haka annabi ya fassara wannan hadisi a wannan ayar cewa au qawli thabit bil ayati bi fil akhirah innan shine wato azzalimai ai afwan mu'minai wanda Allah zai tabbatar musu walillahu zalimi wa yaqallahu ma yasha alam tara ila allazina alam tara ila allazina baddalu ni'matan lahi shin sanin kai ya tike ne shin baka gani ne ilal lazina baddalu ni'matan lahi ga wanda suka canja ni'iman Allah kufuran ko suka mai da shi kafirci alam tara allazina baddalu ni'matan lahi kufuran wa ahlu qawmuhum ko suka saukar da mutanen su darul gawairi gidan halaka anan an ce ma'anan wanda suka canja ni'iman Allah kafirci shine Allah ya ba su da ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam wa kafirin qurayshawa da duniya gabaki daya amma suka ki yin imani da annabi suka canja iman da Allah ya musu na basu manzo Allah nan suka canja shi da kafirci to tabiya da haka shine Allah ya ce wa ahlu qawmun suka saukar da mutanen su suka ja mutanen su suka ta kafirci sai suka saukar da su a daral guweri gidan halaka shine wutan jahannama Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya faɗa wani aya a cikin suratul baqara yana ce baqara yana cewa man yubaddil ni'matal lahi min ba'di ma ja'at fa inna Allah shadidul iqab duk wanda ya canja niman da Allah ya masa bayan ta zo masa to fa inna Allah haqiqa Allah shadidul iqabi mai tsananin azaba ne anan ne muke kiran yan uwa musamman ma mata da ka ga mata Allah ya yi mata sifa mai kyau amma tsaban rashin godiyan Allah sai ta ce ta kama shafe-shafe duk ga ta tauye fuskanta ta zama kamar wata a wani yaji da da ake kira wai taron muski sai kaga duk ta tushe fuskanta ya zamo kafafunta baki ya zama kuma ba ta so a gani sabila da manta Allah bi ba fi fa da tushe wa'idin intihali malamai suna cewa duk wanda ya ado da abin da baya da shi to kunyatansa shine shaidodin jaraba ita da takin tsayayen da Allah ya yi shi Allah ba da ba damuwar soye faran fuska bane zuciyar mun ne ake so ta zama fara eh biya da ki zauna ki fa Allah sai kiga Allah ya hore miki miji mutumin kirki kuma a lura yawanci irin wannan shafe-shafen abu ne na masu hali to ke kin zo ba hali ake da shi ba wai ya wuta suna ce hannu bai cuɗi baya ba eh ko da cuɗi ƙwarya bane ake faɗa ta zo ta ce ta fara irin wannan abu ta zo ta bari duk fuskanta ya zama kamar dodo ta zo ta rasa ma mijin ba aure ta taba ta gode da niman da Allah ya mata ba da ta zauna ita ko fuskanta kamar tukunya ne dan baki in dai tana bin Allah to Allah zai ba ta kowa manemi na gari yawa su wancan sun fi karfin abin da za su ci su sha za su iya irin wannan shafe-shafen ba wani damuwa amma ce in kika zo kika yi irin wannan dan garin neman waiki kyau sai kuma a wayi gari ta zama mummuna to Allah ya kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam na'am جهنم يصلونها وبئس القرار jahannama ya salaunaha fa bisal qarar jahannama wutan jahannama ya salaunaha da su shige ta ko kuma da a kona su a cikin ta ko kuma ya salaunaha suna konuwa a cikin ta fa bisal qararu Allah ya ce kai matabbata yayi muni a ce wutan jahannama ita ne matabbata na وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار وجعلوا لله kuma bayan sun kafurce kafirin ƙurayshawa da kafirin duniya an turo annabi maimakon su karɓi wannan ni'ima suka canja ta da kafirci to ja'alu lillahi andada sai suka sanya wa Allah gumaka shine kishiyoyi suka ce ai gumaka ma alloli ne wa ja'alu lillahi andada li yudillu an sabili dan su fatar da mutane an sabilihi ga barin tafarkin Allah li yudillu an sabilihi ko wal tamattu Allah ya ce to tunda haka ne ku ji daɗi ku ji daɗi a duniya fa inna masirakum amma aqiqa makomanku to ila nari zuwa ga wuta ne dama Allah ya faɗa cikin suratul qital yana ce wallazina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama takulul an'am wan nar nasallahu wallazina kafaru Allah ya ce kaga wanda suke suka yi kafirci yatamatta'una suna jin dadi a duniya ana ba su komai na jin dadin duniya wa yakuluna kuma suna ci amma kama takulul an'am kamar yadda dabbobi suke ci haka su ma suke amma shi musulmi ne imani idan ya ci abinci to da ka kuma zai je bauta wa Allah amma shi wanda ba musulmi ba babu bautan Allah sai dai kamar yadda dabba zai ce je ya kashi ya kuma bi matansa to haka kafirai su ma suke tamatta'una wa yakuluna kama takulun al'am wan naru masallahu Allah ya ce kamar yadda dabbobi suke ci haka su ma suke amma wuta kuma ita ne makomansu وجعلوا لله اندادا لله سبيل قل تمتعوا فان مسيركم الى النار الله يشكو جدادي حقيقه مكومنكم وتني نعم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلاب
كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كو وينفقوا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف قل كجاء مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفدا ما عبادي الذين آمنوا da gaya mu bayina wanda suka yi imani da ce musu yi musu salata da ce su tsaye da sallah ko yi musu salata wa yin fi kumin mara zakanawo su ciyar da kuma abin da aka azurta su da shi sirran su ciyar da shi a koye wa alaniyatan su ciyar kuma a fili an ce su gaya da muhimmancin shi da dukiya a koye shi yasa Allah ya fara kabatar da shi kafin ya kawo kuma a bayyane sabila da Allah subhanahu wataala ya faɗa wani ayan yana ce in tubudu sadaqati to fa ni mahi amma wa in tukhuha wa tutu al fuqara fa huwa khairul lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum Allah subhanahu wataala ya ce in tubudu sadaqati idan kuka fito da sadakan ku fili a fili kuka dinga sadaka to Allah ya ce fa ni mahi ma dalla da ita abu ne mai kyau kai sadaka a fili amma ya Allah ya ce amma ko in tukhuha idan kuka koye ta wasutu alfuqara'a kuka ba wa mabukata to fa huwa khairun lakum shi yafi alkhairi gare ku sabiya da haka yasa da kyauta na sarari da kyauta na koye to kyautan koye ya fi daraja a gurin Allah akan kyautan sarari sai dai akwai kyautan kuma da yafi na koye din kyautan sararin ne amma yafi na koye shine wani ne kamar zakka zakka an ce baka da ba ya da ya koye ba kamar yadda yawan ruwa da ka ga yawa wai zakka ne kuma ya dinga yin ta koye zakka a fili ake so a yi ta tafiya da ma'abutanta wanda suka cancanta ka ba su a san cewa ka cire zakka ba a ɓoye a dinga bayarwa a ɓoye ba zakka sadaka na nafila ne aka fi so ka yi ta a ɓoye kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya jero mutane bakwai wanda za su zauna a inuwan al'arshi ranar kiyama sai ya ce wa rajulun tasaddaka bi shimalihi حتى لا تعمل تصدق بيمينه حتى لا تعمل لا تعلم شماله yace da mutumin da yayi sadaka da damansa har ya zama hagun dinsa ma ba ta san me ya bayar ba ana son da kai aiki na alkhairi ka dinga korewa kai dan Allah amma ba wai ka koye kuma dan kar mutane su ce wai kai mai aikin alkhairi bane dan malamai sun ce shi kan sariye ne misali ka zo cikin masallacin nan ana tafsiri sai ka ce a bari ka je ka dan shiryo wani biyafa ka raba mu da suke cikin masallacin nan sai kawai zuciyan ka ce ta kar kuma fa ya ce kawai na yi ne da neman suna bari ma bari kawai kaga ce to yin hakan ma yayi kaga shi din da ya cuce ka yana ka aikin alkai an ce abin da kawai farko Allah yake rula ka gina dama abin da me dama farko kai ka zo ne kaga ana karatun Qur'ani abin da baka sha'awa sabiya da aka dan daga baya zuciyanka ta ji wani abu an ce karka yi waiwaye ka duba ta sabiya da aka wayin ki kuma mara tsakanahu su ciyar da gaya musu su ciyar bayan su tsaye da sallah su ciyar da abin da Allah ya azurta su a koye da sarari min qabla an ya ce yawmun tun kafin wani wuni zo yawmun labai fihi babu kasuwanci a wannan rana din wala kilalu babu kuma abokantaka na bada'antaka a wannan rana ɗin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara wa an tukum min ma razaqnakum min qablu an yati yawmun la bay'un fi wala kullatin wala shafa'a wal kafiruna hum zalim Allah ya ce ku ciyar tun kafin wani wuni ta zo wanda la bay'un fi babu kasuwanci cikin wannan rana ɗin wala kullatin babu baradantaka babu abokantaka wala shafa'atu kuma babu ceto a wannan rana ɗin Allah ya ce wal kafiruna humul zalimu kafirai su ne azzalimai amma wannan wala shafa'a din babu ceto ga wanda suke kafirai amma aboki na kirki zai ceci abokinsa na kirki ranar kiyama din kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wani aya da yake cewa illa man Allah bi kalbi salim menene yake faɗan aya cewa bala sabitin amin suna cewa gashi babu wani aboki wanda yake dan uwa masoyi na Allah wanda zai cece mu da wayannan ayo ayoyi za mu kwana karatun mu anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu albarkan shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke taimakawa wajen wannan karatu namu su tsaya duk shekara Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi kuma yadda ranar muka faɗa akwai Alhaji Yusuf na Alhaji Khaladu Central Market duk shekara yana ba mu gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi akwai gwani karibu a shi ma gwani almahir fil Qur'ani shi ma muna masa godiya Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma wato alhaji murtala na malam murtala wunti ɗan gidan baban mu malam nunu Allah ya masa rama gashi nan a zaune shi ma duk shekara na babu gudumawa Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma alhaji isa ai alhaji alhaji aminu da shek malam isa buruburi shi ma Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi akwai alhaji yahuza shi ma Allah ya saka masa da alkhairi da 'yan kwamiti duka wanda koyaushe muke yawan faɗan sunayensu duka Allah ya saka mana da alkhairi ya biya mana bukata na alkhairi kuma wanda a suke taimakawa Allah bai ba su iko mana sun taimakan ba to Allah ya ba su iko din mu kuma 'yan kwamiti karankaf din mu ma Allah ya saka mana da alkhairi ya biya da isan shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan muna ta'aziyya makafatin masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na Najeriya da na Afirka gaba ɗaya da rasuwan wannan babban sha'iri wato mai yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Alhaji Sharif Rabi Usman Baba Allah ya karbi ransa ya koma zuwa ga Allah Allah ya sada shi da ma'aiki Allah ya sada shi da kakansa yaban da yawa annabi kuma Allah ya gwada masa wannan yabo duka da yayi kuma mu ma Allah ya sa mu fa irin wannan hanya duniya karan kaf ta mana sai da mu masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin ya kowa ya sani ya fi shekara 30 Rabi Usman Baba yana yabo ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai di Imrana muna muku ta'ziya da kungiyan ku na sha'irai na Bauchi gaba daya da shauran dukkan sha'irai muna muku ta'ziya a madadinka muna ta'ziya mu dukkan sha'irai na Bauchi gaba daya da rasuwan wannan bawan Allah Allah ya sa da shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih al-khatib wa ala alihi haqqa qadrihi wa imtidali azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين